mamman sani mai goshi mai muku waka.
Masu saurare Abdulsalam Ibrahim Ahmed ne ke maku barka da warhaka a wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen tawa na jamhuriyar Nijar.
Na san tawa ne na babu da rako a dole in yi kirari. Ku ne ke zuwa a nesa ku nemo domin jiha ta wadata.
A shirin da ya gabata mun ji irin misalan matakan da al'ummomin wasu garuruwa ke bi a tawan jamhuriyar Nijar a ƙoƙarin da suke yi don shawo kan matsalar ratsa hanya da ake zargin wasu mata suna yi sakamakon daɗewar da mazajen su ke yi wajen cirani ko diga ko kuma biɗa. matakan da akan ɗauka game da wannan matsala dai ba wai sukan tsaya ne a garuruwa kaɗai ba abin har yakan dangana da kotun addinin musulunci wadda ke ƙarƙashin masarautar tawa da kewaye na kuma leƙa wannan kotu don jin ƙarin bayani Eh, ni ne alkali abdulmalik bizu daga nan tawa niger hakikan suna da yawa masu kawo koke akan haka matan da ke korafin cewa namiji ya tafi wurin bida akwai mai shekara ɗaya akwai biyu akwai uku kai har zuwa goma muna samu kuma ba ci ba sha ba wani kira ba wani lallashi to kenan abin dai ga islamiyya inda duk mutum ya armi mace na farko sai a ce ci da sha da kula da addinin ta gwargwadon hali to in mutum ya kaurace ya tafiya to ina batun abinci sannan ina batun ga mai ginin yana nan ginin abu da yawa ta rasa su abu suna da yawa ta rasa in mun ka tsaya dai a- a takaice sai mu ce abu uku zuwa hudu babu su gare ta babu ci babu sha babu kwanciyar hankali babu miji babu biyan bukata to wannan duka islamiyya eh, shari'a ta islam tana nura da su wannan ababe wanda yake ya kamata a ce akwai su kuma sannan shari'a ma kanta ta yi tattalin gwargwadon yadda ya kamata a bar mace wani lokaci ya kamata a bar mace bakin wata takwas ka a wuce wata takwas kuma da ci da sha da kula kar a wuce wata takwas to wasu ba batun wata takwas na ba shekara takwas ne ko goma ko tara eh to ya girman matsalar take abin yana da yawa sosai da akwai wasu ma ba su iya zakwa su yi kara suna da yawa saboda rashin sanin shari'a da rashin sanin incin kai da kuma rashin kula ga waliyyai nasu dan wakili shine ya kamata in ka ar masa diya ko kauna ko ya ta zan tana da aure in dai babu uwaye raye to kai ya kamata ai in ka ga lokaci an wuce wata takwas kenan ka ce to bari in kula da wancan tunda ita mai nauyi mai- mai kumiya ce mata su Allah ya aza musu kumiya da jin nauyi kenan ya kamata su waliyai wanda suka aurar da su su kula inda duk sun ga lokaci ya wuce su zo su nemo musu haƙƙinsu to alkali na maganar matsalar da yawa yawa kamar yaya to sai in ce abin yana da yawa tunda munan dai ma duk cikin nan Nijar dai sai in ce ma nan bangaren munan adartawa mun yi yawan fita waje kenan duk akasari wanda ka fita akwai yara ƙanana akwai kuma wanda sai ya zo sai ya zo kuɗi ya ce ai mai aure kaga babu shi nan duk wannan duk cikin kudina ya kamata duk mai aure ya zanga shiga mata shiganta su yi fira ba cikin wazaf koko cikin telefon ba bai yi wannan in ya ganta sun kai magana sai a takaita da lokaci to akwai armen da ma aka yi babu miji gida sai a yi auren kuma har shi kai ga lalacewa suna da yawa ko su ire iren shi mai neman aure yana can waje ita tana nan gida sai a haɗa auren kuma to a aika masa da ita za a yi kokowa ta zauna ta jira to akwai inda aka eh, aika mace ta tai to kuma sannan in akwai wani matsala ga kasa kamar libya lokacin kwanan bayan nan akwai matsala kaga abin ba shi yiwa a tafi sannan mu- ire-iren wannan aure yana da yawa wanda aka yi cikin wazaf sai in an zo sai kaga abin ya lalace dan ni na kwanan baya wasu sun zo na waje na mace ta ce ita ba ta aure miji gashi ta jiran shi ya zo ni ce mata to wanga armena ku cikin wazaf na kun kai shi inda ba cikin wazaf na ba bai kamata ya lalace tunda miji yanzu da kin zo nan an ka same lokaci gashi ya faɗo Allah ka shi kenan ya kamata a shirya a yi auren a yi biki a kai ta ce ita ba ta yi har dai an kai ga mai da kuɗi kaga kenan inda ayi arme hili da hili ga ni ga ka kenan ba za a samu matsala ba to kamar mata nawa duk rana suke zuwa wannan kotu domin kawo irin waɗannan ƙararraki to wallahi abin bai iya ƙididdigowa don saboda ga ini wani bi muna iya samun biyar shida har goma har sha wani abu wata ran kuma bakin biyu uku amma da wuya a ce a ini ba a samu ba akwai wuya to ya kuke warware irin waɗannan matsaloli to wat- matsaloli irin wannan muna walwale su saboda shari'a ta islamiyya ta bamu damar cewa in dai mutum ya auri mace to ya kamata ya zana da dauke da ɗawainiyarta sannan kuma ya kamata ya zan shina nan sannan kuma an ba da adadin ajalin da cewa in babu shi lokaci ya kai a ba ta takarda sannan rashin ci ma na sa a ba ta takarda in babu abinci sai a ba ta takarda tunda yiwa ba ta zamnuwa ba ba su takarda nan dai in abin da ya zama miji babu shi gida ne ya kai abin shekara guda ko shekara biyu kai ko bai kai wata takwas ba ma in dai babu abinci tun da yiwa ba ta hankurtuwa kwana uku to sai mu kire waliyan shi in akwai baban shi ko wan shi ko kanan shi in dai sun zan mayya ne lati sai mu zauna da su mu ce to wance ta yi korafin miji ya ta ya bar ta lokaci kaza ta ce sannan kun babu ci babu sha yanzu ku ku dauki nauyin ta gwargwadon hali daga nan zaka ga sun ce a su ba su iya ai mijinta can na shi ke hira ita mu bai hira da mu to kaga wannan duk kuren ko bai hira da ku ai ku waliyan shi ne dole ku ɗauki kula bisa ga kuma in ta zo ta ce ai na yi aure wata kaza ba eh, marbina da miji ko kwana kaza mu ba mu za a iya- ba za mu iya gane ba kenan sai dole tare da wali wanda ya zan nashi ne baban shi ne wan shi ne ko ko wanda da mishi armi sannan kuma akwai masu yin aure wanda babu wali sai ka ga an ce shi na ya zaka shi da kai ne to a kamasun ka zakwa shi ɗaya bai da kowa a yi aure to wannan ba mu shiga harkar su fi sabilillahi akwai wanda kaza kuwa ya aure sai a ce an dama arme su uwan suna sun kazan waliya duka bangaren shi da bangaren ta kaga wannan kure ne to kaga wannan ba za mu iya gane hakika ne abu da gaskiya abin sai mu ce to gaskiya ku yi koti saboda inda duka an ce an yi abu to ya kamata a zan ana da shaida mace in ta zo ta yi kara ta yi korafi sai a kire waliyan mijinta a ce to wagga kun santa eh matar wani ta sun yi abin lo ne lokaci lokaci kaza to yoshin warbin shi da ita kenan ba za mu saddaka ta bisa abin da za ta gai ba sai in su sun cancantar da abin sun ce abin haka yake to sannan abin ka zamanuwa gare mu to in mun ya zamanu gare mu sai mu ci to yanzu dai ko banza mu ture ma batun tsawon shekaru yanzu ci da sha ku ku dauki nauyin ta nan muke ai za mu ɗaukar larura ta nan take akwai wuya wanda ke iya ɗaukar larurar mace babu miji sannan kuma su masu taya wurin bidaga suna da nauyin larura tunda wanda duk babu gaskiya larura za shi shina nan da ya zan babu shina akwai akwai bambanci ga ini yana iya gida ne a ci jika biyu ko jika to iya zan babu shina kaga da wuya a samu ma jika guda ga ini akwai wuya ma a samu mai iko jika talatin aksari daga jika ashirin jika goma sha biyar jika goma wanda ma asahihi na kwarin ne ka kiyaye duk wata ya bada eh to wannan ana samun matsala wajen cisuwa kaga kuma sannan mace ita kanta tana buƙatar miji kenan shi ma wannan abin nura ne a bar batun wai wani bi muna samun mutane da ai tana da shi da sha ana bata abinci in mun kinka ta mai mutum ma ya ce duk wata jika shi na ka aiko to jika shi ne ina miji ai shi ma wannan abin nura tun da dai ita bata rasa shi ba da ka zo ka aure ta gidansu ai akwai ci akwai sha amma saboda babu miji kai miji ne sai an ka baka kenan ya kamata ka san kana nan in ma baka nan to ka ɗauko ma mata ka alƙawali lokaci kaza ko kuma bari in turo miki kuɗi ki iske ni wannan duk yana da kyau to zuwa wani wa'adi ne ya kamata miji ya kasance bayanan ta wannan fuska to miji ni ce maka dama farkon shari'a abin ta yi tattali haƙuri in akwai ci akwai sha bakin wata takwas su an ka azaba mace don wanga shari'a ne bakin hankurin ɗiya mace wata takwas kenan ko akwai ci akwai sha in an ka wuce wata takwas ta yi ƙara to sai mu yi letter mu aika mai ko kuma kira wakilan shi tunda yanzu zamanin portable ne sai a ce to ku kiraye shi ku ga mai matar shi ta gaje ta yi ƙara tare da waliyin ta kaza mun ɗiwa mishi ajali ya ba mu bayani wata ɗaya ya zan nesa yake kamar ƙasar waje lubi ko cote d'ivoire ko Najeriya haka sai mu ce mun ba su ajali wata ɗaya. To in an samu kuma labari kamin wata ɗaya sai a zo a yi bayani. In mun ji bayani ya gamshe mu sai mu yi jiro in bai gamshe mu ba to sai mu sa ta idda. Mu rubuta mata idda wance diyawa shari'a ta sake ta bisa ga laifi kaza. Mijinta sunan shi kaza, waliyi kaza an kai magana ta da shi. Sai a sata idda, kenan an sata idda za mu riƙe takarda sai da nan da wata hudu, eh wata uku. Ban ci wancan ɗaya da mun kai kenan sai a sa mata wata uku. kenan in ka lissafa duk gaba sai su tashi wata hudu to in sun gace ka in Allah ya kashi sai mu kire su a zo a yi bayani in kuma bai zo ba to sai a ba ta takararta in ta samu aure sai ta yi eh haka muke yi to kuma mai shari'a akwai wurare da akan samu matsala mutum ya tafi cirani ya daɗe bai dawo ba kuma matarsa ta ciki har ta haihu akan kawo muku irin wannan korafi to wannan korafi yana da yana da yawa dan akwai wadda ma wata ta zo ba jima ba ta zo min tana dauke da dan da ita kanta ta ce min tana ƙara mijinta ya yi shekaru bai zo ba nice mata to na ga yaro gaba gare ki yaro na tace min yaro na tana nice nashi na tace ya ba nashi bane kaga ta ga gaskiya nice ta zan kiran waliyan shi da an ka kira ya mun kai bayani da su wani hukunci aka yanke to hukunci da muka yanke kamar irin wanga ne muka ce a bido shi wata daya in ba a same shi wata daya ba kenan kaga sai a samu ta idda ta wata uku kenan duka dai abin da muke wata hudu muka yi. ga wancan ɗaya na bida ga wanga na lissafi kenan in kan lissafa duk sai su kama wata hudu idan mace ta zo ta sa kara to sai ai wata na hudu kamin a ba ta kara to kuma ya matsayin yaron da ta haifa a haka to mace in wadda ta yi duhuli na da miji ya zan ita sun tare ita da mai gidan to a ka'ida ga shari'a ta islamu dan ɗana shi ne in ma ce bai son ɗato bai da mace ho ga shari'a dan ɗana shi ne mace ba ta shege mai aure jahilci ne amma har yau ba mu taɓa ganin mace da ta zaka ba miji ta ce na samu ciki na shi na a sai dai ta ce cikin gama na shi na to kuma a hakan ma sai shari'a ta bashi ɗan eh to shari'a ka san saɓanin hankali alkali abdulmalik bizu kenan na kotun musulunci da ke karkashin masarautar tawa da kewaye ku biyo mu mako na gaba don jin ci gaban shirin cikin yardar mai duka.